بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى yau kin yarda Allah za mu shiga sabuwar sura satin da ya gabata mun kammala suratul Ibrahim za mu fara da suratul hijri wanda malamai suka ce sura ce makiya kuma zan ya mata suna suratul hijri saboda zuwan sunan a ciki alhijir wato gari ne suka ce wata alkarya ce tsakanin sham da madina sannan kuma asali jam'i ne na alhajar dutse kenan saboda haka alhijir kuma yana rubin duwatsu duk garin da ya zautu duwatsu ne suka kewaye shi shi ake kira al-hijr sannan kuma dan ji Allah yake kazaba ashabul hijr murtali ma buta wannan al-hijr garin da ake kira al-hijr sun karyata manzanni to wannan sura tana da ayoyi 99 idan ba manta ba a baya muna magana akan cewa akwai surori makiya waɗanda babu sabani a kansu akwai madaniya waɗanda babu sabani a kansu akwai kuma guda goma sha biyu wanda yake almuktalafu alaiha an yi sabani a kan to gaskiya suratul hijri tana cikin surorin da babu sabani a kan cewa makiyar wanda idan aka ce sura makiya an ta bada hoto cewa tana da alamomi na farko alamomin da shine huruful muqatta'a banda bakara da ali imran hurufin muqaddaa sanan duk surar da kaga kalla ta zo a cikin kalla an ce sura ce makiya ko labarin iblis ko ya ayyuhan nasu kadai babu ya ayyuhan ladina amanu mun ja ba da misalai dangane da hurufin muqaddaa a cikin wato a masu rotuwar makiya muna da kowa ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai da kuma babu ikon aiki da abin da za mu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين Allah madaukakin sarki yace alif lam ra bayan basmala ko bayan bismillahir rahmanir rahim alif lam ra Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik kamar da ya ga gabata a baya abin da yafi sauki kace kawai Allah shi ya isan ma'anar me ake nufi da wannan harafan huruful muqaddaa wasu malamai kawo ce ana kawo ta ne dan a jawo hankalin masu karyata alqur'ani cewa harafan fa da aka yi amfani da su harafai ne da kun san guda 28 din nan da ake rubutun larabci da su to da irin sa aka debo aka rubuta wannan alkur'ani alifun da lamun da ra'u su ne idan ka dauke su haka ba wanda zai bada ma'ana amma idan ka dauki wata harafan ka ce da ka kaf ta ba sai baka kataba sai ka bada ma'ana ka ce an rubuta kenan ko ka ra hamza sai ka ce qara'a ya karanta kaga wannan duk zaka iya ma'ana zaka iya fadin ma'anoni amma wannan ba wanda yake gaya ma ma'ana wato kalubale ta haddi na cewa abubuwan da kuke rubutu da su kuke magana da su haraban da su aka yi amfani in kun yi ta ku kawo Qur'ani kwatan kwatin wannan da su dai aka yi sai a ci gaba a ce tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin a ba da jumla wacce za ku gane da irin wayancan urufin mukatta hadin da su aka yi amfani ku ƙara ɗiba irin su kuma ku haɗa irin wannan to shine tahaddi da aka mu sai Allah ya ce tilka ayatul kitab waɗannan ayoyi ne duk da cewa ya kuma gyara ne yin bayi amma za ka ce waɗannan ayoyi ne na littafi wa ƙur'anin da kuma ƙur'ani mubinin mabayyani abin tambaya a nan alkitabu daban alƙur'an daban sai wasu su fassara ce tilka ayatul kitabi lallai waɗannan ayoyi ne na littafi shine alƙur'ani wa ƙur'ani sannan kuma abin karantawa mubinin wanda yake wato bayyana komai wasu suka ce a alkitabu da alƙur'an duk ma'ana ɗaya yake domin a suratul namli sai juya yake ba fi fi tilka ayatul qur'ani wa kitabin mubin kaje yake so nuna ba cewa alqur'an huwa alkitab wal kitabu huwa alqur'an shine kawai domin da idan san takdim da ta'khir akai nan kuma ta'khiri da takdim saboda haka duk ɗaya ne alqur'ani ne shine ne wannan alkitab din to shine Allah madaukakin sarki yake tilka ayatul kitabi waɗannan ayoyi ne na littafi ko ƙur'ani kuma shi ne ƙur'ani abin karantawa mubinin wanda yake bayyana ƙarya da gaskiya ko wanda yake a bayyana ƙarara kowa yana ganin sa sai Allah madaukakin sarki ya ce ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين Allah madaukakin sarki ya ce rubama suna cewa tana zuwa ne littafi a tafsir ko rubbama a wata kira ko rubbama ko a larabci ya halatta ka faɗa haka rubbama ya ati zaidu rubbama ya ati zaidu me kenan wato wato ba ka safai zaidu yake zuwa nan ban ka kawo da litta ne in litta din ne ka ce ai zaidu yana yawan zuwa gurin nan shine rubbama saboda haka ya danganta da yadda kake so ka fassara kamar tana cikin al-kalimatul azdad ko al-alfaz al-azdad kamar yadda aka kawo wara'a a can suratul ibrahim saboda haka ita ma ana saka ta ci idan ka ga dama ka ce ka kawo ta litaglil aw litafsir rubbama ko rubbama sau da yawa yawaddu alladhina kafaru ko kuma ka ce rubbama wani lokacin ba da yawa din ba yawaddu alladhina kafaru fa wato kafirai suna fatan suna wato begen laukanu musulmin ila ma a ce sun kasance musulmai shine ma da yake ce mana ikhbarun anhum annahum sayandimuna ala ma kanu fihi min al-kufr wannan aya tana ba da labarin kafirai cewa za su yi nadama dangane da abin da ya shafe su na kafirci wa yatamannawna law kanu ma al-muslimina fi dari dunya ma al-muslimin ina ma su rika burin ina ma sun kasance tare da musulmai a wannan gidan na duniya ina ma su ma sun bari kalmar shahada wasu malamai suka ce a'a abin da ake nufi cewa kowane kafiri idan ya zo mutuwa sai ya yi fatan ina ma musulmi ne shi shine rubba ma kaga wato sau da yawa kenan kowane kafiri in ya zo mutuwa sai ya yi fatan ina ma musulmi ne shi a wannan gidan na duniya ina ma ya kasance mumini wasu malamai suka ce a wannan kamar yadda wannan aya ta zo ta can baya a na'am da muka jiya walau tara idu qidu ala nari wa qalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna mimman min al mu'minina Allah yake ina ma zaka ga lokacin da wato za a kai da kafirai a kofar jahannama kaji suna cewa ya kai can mu ina ma a ce za a mai da mu duniya mu zama cikin mumine kaga ruwa ma ya wajen ladina kafaru law kanu musulmi ne kenan za su rika fatan ina ma su kasance musulmai domin ga shi Allah madaukakin sarki ya gaya mana haka ibnu jarir ya faɗa da Abdullahi da Abbas Anas dan Malik ma shine wato ma wato maganar su dangane da wannan ayar amma akwai malaman da suka ce abinda ake nufi da wannan ayar shine wato ranar da Allah madaukakin sarki zai wato saka su a cikin wuta a lokacin za su yi magana lokacin da za a sa su a wuta har suka kawo hadisi hadisi ingantacce na Abu Musa al-Ashari Annabi alayhi salatu wasallam yana cewa idan yan wuta suka haɗu a cikin wuta sai aka tsemu waɗanda suke masu sabo usatul muwahhidi masu sabo daga cikin musulmai aka danna su wuta zuwa wanda za su ci remedial ko kuliyandi a wuta Allah ya kiyaye bayan an tura su ciki sai kafirai ce da su a alam takunu muslimina ba ku ne musulmai ba ba ku ne masu yi mana masu yi kaza ne kaza mu dawo addinin ku ba tab abin mamaki kuma hada ku sai su koma yi musu izgiri hada ku a ciki to kaga a je ba maganar musulunci ba ce saboda haka kuke kai mana magana cewa a duniya mu zo mu shiga addinin to bayan Allah madaukakin sarki ya jarrabe su iya lokacin da za a jarrabe su to saboda haka sai Allah ya ce duk masu waɗanda suke zama cikin wucin gadi a wuta in dai ba mushrikai bane da a fito da su ana tayi da an zo an fara fito da musulmi utatul muwahhidi ana fara fito da su sai kafirai ce ina ma mu ma musulmai ne bayan da wannan magana da suka faɗa a baya sai su faɗa yanzu ce ina ma musulmai ne mu ba to shine ruba ma ya wajjul ladina kafaru law kanu muslimin sai Allah madaukakin sarki ya ce ne أم هم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم العمل فسوف يعلمون Allah madaukakin sarki ya ce zarhu kyale su ya'kulu su ci wa yatamatta'u su holi su ci su hole za ga haka ake yi yanzu a duniya mutum ya ci ya hole wataƙila waɗanda ba musulmi ba ko kuma wanda suke musulmin amma da suke cewa daga kano sai kaduna kawai mutum zai gama taɓarar sai iya wa yurihimul amal sannan kuma buri ya zo ya lullube su domin fi'ili ne na alha da Allah yake alha kuma takaso wato yawan tara dukiya ya zo ya takaltar da ku a ta zurtumul makajir har sai kun zo mutum ya ya zo ya halatti ko ya ziyarci makabarta an sa shi a kawai sannan zai tuna cewa ashe abubuwa ne a duniya da yawa shargoliya ne to shi Allah madaukakin sarki yace wa yurihimul amal buri ya lullube su buri za ga mutum ya tara mutumin da yake da biliyan ɗari biliyan ba miliyan ba ba dubu ba biliyan ɗari idan bai yi wa addinin Allah aiki wani zai yi shi sa ke karan jiya da aka nuna mun wani masallaci a da makaranta a Maiduguri wajen gidan gwamna wanda ya nuna mun ya ɗauko hoton ya shiga ciki ya nuna mun masallaci ne wato da ka sa a Madina iya ganin ka dan mutane shiga suke suna kan biya ni an tura mai shi a waya ga hotunan adam mazallaci sannan ga wata makaranta hawa biyu azuzuwa sun fa hamsin wani ne zo ya kawai fi sabilillah wallahi azim kun ga yadda muke ban masallacin nan sanda aka yi to wannan masallacin ya zama dan kauye in ka kalli masallacin yadda ka san a Madina haka aka yi fi sabilillah kawai ya je ya yi shi fi sabilillah to kaga wannan rijalul lafi lahimum tijaratul kenan wala bai'un an zikrillah babu da tamburi idan Allah ya baka dukiya to bukulli aka baka na aljanna ake so ka je ka bude da hannunka amma ila sai wanda Allah ya zo kawai to shine wayulhimul abad buri ya lullube su fa tawfa ya'lamun Allah yake da sannu za su sani kuma da sannu sai lokacin da wato watakila suka ba da an fara kiba wasu tukwanen tattabaru sannan za su yi nadama ko kuma lokacin da suka yi da hudu da mala'ikan mutuwa sannan sai nadama ta zo malaman tafsiri suna cewa zarhu fi'li ko kalimat gida uku ne a cikin aqaidar larabci akwai kalmomin da suke kamilatu tasarruf akwai wanda suke kuma naqisatu tasarruf akwai wanda suke kuma jawani jamidai wannan zarhun misali wanda ba ta da fi'il madi da mudari da da da amri idan babu wannan a jere suke kira ita ce suke kira na kisatul tasarru yanzu kamar zarhun zarhun wani irin fi'il ne madi ko mudari ko amri zarhun kyare su fi'il madi awa uzazu eh fi'li amri ne fi'li amri ne kana yi wakata da dawo da jalut da ya kaje da fi'li amri ne an gane ko zarhu kyale su faman da yayi ko saboda aka kyale su zaruni abdul muza ko duk irin wayannan kalmomin ne to amma asalin da shine utrukhum shine zarhu utrukhum ko ba haka bane yawa dini mudari'in sa shine ya zaru wa nazaruhum fi tubyanihim ya'mahu ko wa yazaruhum ko amma ne dini mazin sa ita zarhum ne dini mazin ta babu ba ta da shi sai dai ta raka zaka dauka karuwa ta kace ta raka ya turuku uturuk amma zarhum kace babu an gane ko yawwa kamar yanzu ka dauki kataba yaktubu uktub ko qara'a ya qara'u iqra qari'un muqri'un duk zaka biya su koma wayannan amma darun babu shi ka je kiranta na kisatu tafaru amma kataba qara'a kamilatu tafaru komai za ta dauka wanne ne jami'ai kamar laita ba ka da fili ba zai laita mudari a abri wa ba ka da yadda ka ganta jami da haka take ni za su ke warewa ita ma zarhum kenan zarhum kyale su an kyale su ba da kalmar babu ya akulu zai ne ga amfani da taraka ya akulu su fi wa ya tamata su hole shi ne a tamata su ci su hole wa yurmihimul amal buri ya gama lullube su fa sau bai alamin da sannu za su sani yaushe ranar da za su gamu da Allah maɗaukakin sarki sai Allah ya ce na وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون Allah madaukakin sarki yake wa ma halakna min qaryati babu wata alƙarya da muke halakarwa babu wata alƙarya saboda tsabar wato sabanta a ce wato mun halakar da ita haka kawai illa wala ha kitabun ma'lum ba sai tana da wani littafi ma'lum sananne sai an fara turo musu manzo da littafinsa zuwa yi kira al-kutubus samawiyya littattafan da Allah ya saukar daga saba wasu gaba wa ma'anar kitab a nan ajal wa ma ahlakna min qaryatin babu wata alƙarya da muke halakarwa illa walaha ajalun ma'lum ba dai tana da wato ajalun lokaci wanda yake ma'lumin sananne ko wanda ya ka sa ji littafi littafi da lokaci duka sai ka hada domin ba cin karo da juna ba wata al'umma da za a halakar kamar mutanen annabi Lut mutanen annabi shu'aib mutanen samudawa da adawa dukkan su halakan wanda kaga an yi musu lokacin su ne yayi kuma an aiko musu da dan aiki su da kariya ta shine illa wala hajjatabun ma'lum ba dai suna da littafi wanda yake ma'lumin ko ajalin su sananne sai Allah ya ce ma tazrikum min ummati babu wata al'umma da take rigaya wato ta tsabar sabanta kawai a ce bara shekara ɗari za yanzu a ce kawai a halakar da su kamar da annabi nuhu ya zo yawa mutanen sa rabbi la tadar ala al-ardi min al-kafirina dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara saboda wani yayi tunanin cewa wata ila ba da annabi nuhu yayi addu'a nan ba ba da tuno wata kila shekara ɗari tara da hamsin da yayi yana wa'azi sai ya ƙara wata ɗari tara da hamsin ɗin kar ka ɗauka haka lokacin ta ne yayi shi yasa za Allah sai ta hukuntar da annabi in sune ba yadda cewa ya hakuri kama annabi Musa alaihi salam dare ya rika bi rabbana tillis ala abwalihim wa tillis ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adab alim yana addu'a annabi Harun yana amin amin cikin dare kuma kuma ga ta annabawa ga duk sababan wato amsa addu'a sun cika amma wasu malaman tafsiri suke ce zai da aka shekara 40 a lokacin Allah ya ce ya Musa kada uji ba da'awa su kuma fastaqima wa la tattabi anni sabila alladina la ya'lamun amma ba waje gari aka zartar da abun ba sai da aka dau lokaci to shine illa wala ha kitabun ma'lum babu wata al'umma da zaka ga Allah ya halaka ba ce wato lokacin da yayi ma tasbiqu min ummatin ajala babu wata al'umma saboda tsabar wato biyayya daga Allah ko sabanta da za a ce a rage mata lokaci wa ma yatakhiruna ko an jinkirta musu saboda biyayyar da Allah kawai zau tsaba kunku ga Allah ya ce a kara musu shekara goma ko shekara biyar babu walan yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun Allah baya jinkirta wa kowace rai idan ajalin da yazo domin Allah bai bada labari ne dangane da abin da kuke aikatawa sai Allah ya jira وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين Allah madaukakin sarki yake wa qalu sai suka rika cewa ya ayyuhan nabi nuzila alaihi dhikr ya kai wannan da yake riya cewa an saukar masa da alkurani shine azzikiru innaka la majnun lalle kana da tabunta domin wannan kalmomin sai ta gaya annabi alaihi salatu wasalam cewa yana da tabinka Allah madaukakin sarki wato um, ya gaya mana a wata surar daban cewa idan aka ce da su ce la ilaha illallah yastakbiruna sai su girman kai wa yaquluna a inna la tariku alihatina su rika cewa yanzu ma bar allolinmu li ja'ilin majnun saboda wani mawaki ne ta kunka wai annabi alaihi salatu wasalam suke gaya wannan Allah yake nur wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun kai ba ne tabin ka bane dangane da ni'imar da Allah ya maka to shi ne Allah madaukakin sarki yake cewa gashi suna gaya annabi alaihi salatu wasalam innaka la majnun lalle kai ne tabin ka ne dan bayan ku da malami illa bai zai yau to sai yace Allah yace to wannan kalmomin sun saba gayawa wato annabi alaihi salatu wasalam gurare da dama shine ya ayu annabi nuzila alaihi zikr innaka la majnun sai Allah yace law ma ta'tina bil malaika sai suka rika cewa dan me dan me yasa ta'tina bil malaika ce baka zo mana da malaika ba wai annabi alaihi salatu wasalam ya zo da malaiku dan me yasa bai zo da su ba in kunta mina sadiqin in har gaskiya kake mun sha kawo wannan a baya cewa Allah yana cewa falaula ulqi alaihi aswiratun min zahabi aw jaa ma'ahu almalaikatu muqtarini suna cewa dan me yasa wato ba jeho masa aswiratun min zahabi wasu kakari ko wasu igiyoyi na na na gwalba ko kuma a haɗo shi da mala'ika tare kawai ya zo ya zauna mala'ika jibril yana jan baki yana tafsiri shi ne abin da suke nufi sai mala'ika jibril ya zo ya ja baki shi ya yi tafi dan me yasa shi ne mutane ne dan me yasa ba za a yi komar da mala'ika ba kuma Allah ya gaya mana a wajen surar daban ma suratul furqan wa qala alladina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina almala'ikata aw nara rabbana sai Allah yake laqad istakbaru fi anfusihim wa atawu duwan kabira sai Allah yake yawma yarawna almala'ikata la bujra yawma idil lil mujrimina wa yaquluna hijran mahdura su kafirai suna cewa wato qalil ladina la yarjuna liqa'ana wanda ba sa fatan gamuwa da ubangiji madaukakin sarki suna cewa laula unzila alaina almalaika dan me yasa ba zo kan mana da malaika ba aw na rabbana ko kuma mu ga Allah da kanmu ko dai malaika ya zo ya annabi ya rika wa'azi yana cewa ai gaskiya ya fada ko kuma malaika jibril ya zo ya rika jawo annabi baki yana fasara to laqad takbaru bi anfusihim Allah ya sun girman kai akan kawunan wa tawutuwan kabira sun wuce gona da yi da girman kai babba sai Allah yake yau mai raunar mala'ikata ga ya mutu ran da za su ga mala'iku ku sani cewa idan mala'iku suka zo la bujira to ba bujir suka zo yi ba yau mai idin a wannan ranar lil mujrimina ga wanda suke mujrimai masu laifi wa yaquluna hijran mahzura saboda haka wannan shine abin da Allah madaukakin sarki zai gaya wa wato masu kalubalanta annabi alaihi salatu wasalam da tabunka da kuma cewa sai ya zo da mala'iku sai Allah yake ne ma nunazzilul mala'ika ma nunazzilul mala'ikata illa bil haqqi wa ma kanu idan munzirin Allah madaukakin sarki yace ma nunazzilul mala'ika ba ma saukar da mala'iku illa bil haqqi sai da tantanta alhaqqu nan malaman tafsiri sun yi fasara da yawa amma guda biyu za mu iya hararowa ta farko shi ne ba nu nazilul mala'ika daga wannan al'ummar illa bil haqqi in kuka ga mun sako da mala'iku sai illa bil haqqi wato illa bi majidil qur'an shine al haqqu din sai da zuwa al qur'ani in kuka ga mala'ika ya zo to wahayi ya zo ne domin kuwa daga an yi alƙawari ba za a halakar da ku ba shine illa bil haqqi sannan ma nu nazilul mala'ikata illa bil haqqi fassara ta biyu sai mala'iku suka ce bil risalati wal azab wato wani zabo za a kawo na cewa za a halakar da wasu ba dukkan al'umma ba tun makarara ta'ala annahu huwa alladhi anzala alayhi dhikr sannan sai Allah ya tabbatar da cewa lallan shi ya saukan masa da wannan wato ambatan da suke karyatawa shine ma zalzilul malaika illa bil haqi shine ayat da muka fassara yanzu um da Allah madaukakin sarki yake cewa yawma yarawna al malaikata la bushra yawma idhil lil mujrimin duk ran da kaga malaiku sun zo to ba rubuce za ki wa mujrimai ba ba albishir bane wani abu ne zai zo wanda zai faru kamar yadda ya faru dangane da mutanen annabi lut alaihi salam ba ka dangana shi zuwa ga wannan al'umma ba haka da malaiku suka zo ai ba wato ba albishir suka zo yi musu na na jin daɗi ba zuwa suka yi su gaya wa annabin cewa ya tattara ya bangaren za a halakar da su to idan mala'iku suka zo to akwai wani alamari amma mu mala'iku sun zo da dama har wasu wato har wasu sabon ma sun gansu amma ba azaba ba ki ta kawo su kamar mala'ika jibrilu ya zazzo kamar lokacin da ya zo wato annabi alaihi salatu wasalam a hadithu sunna suka rika yin tambayoyi yana wa annabi tambaya yana ba shi amsa kaga da yawan sahabbai sun gani sannan sun zo a a yakin badar domin da yawa sun ga malaika jibril da shiga irin ta ne kidar bin al-aswad ko zubair bin al-awwam ya zo da rawani a kan saja saboda haka kaga wannan zuwa yayi amma dan ya agaza wa musulmi a kasara wato kafirai sabanin irin zuwan da suke a baya idan suka zo al'ummomi gaba ɗaya halaka su ake to shine illa walaha wa ma kanu idan munzari idan suka zo kuwa ma kanu idan idan suka zo a wannan lokacin munzari da ba sa sauraro ba wanda za su saurara wa domin wato sun zo ne ta halakar da wannan al'ummar da ta tsokano ubangiji madaukakin sarki sai Allah ya ce إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون Allah madaukakin sarki ya ce inna lalle mu nahnu mu din dai nazzalna dhikra mu muka saukar da azzikir azzikin shine alqur'ani inna nahnu nazzalna dhikra domin azzikir yana zuwa da ma'ana alqur'ani ko kuma ya zo da ma'anar wato ɗaukaka ambatu wa inna hu la zikrun laka wa li qaumika ay la sharafun laka lalle ji wannan alqur'ani sharafun laka ɗaukaka ce a gare ka yana zuwa da ma'anar wato ɗaukaka ambatu ko kuma alqur'ani shine inna la anzalna zikra mu din di mu muka daukar da alqur'ani wa wa inna lahu lahafizun kuma lalle mu za mu ba ki kariya kamar yadda wato malamai suke kawo a wasu tafsiran cewa annabi alaihi salatu wasallam yake an saukar mun da wato alqur'ani wa mithluhu ma da kwatan kwatin sa shine malamai suka ce hadisi shine za ga ana sani biya da ka faɗi magana ce a wannan ana so a tab a samu tabbacin cewa annabi ne ya faɗa ko ba shi ya faɗa ba domin shi ma Allah ya alƙawarin sai an ba shi kariya shine wa inna lahu lahafizun kuma duk lokacin da wato wani ya faɗi wata magana ko ya canza wani abu alkurani to ko shakka babu za ga bai samu wannan kariyar yanzu misali qur'ani shi kadai yake da salo wanda duk yadda kake da fahimta a larabci kake da san wato abubuwa na alkaibi ba kai saka tsara ma komai ba misali a yanzu alkurani za ga akwai gurin da za a zo an bato ne na annabi alaihi salatu wasalam a ce muhammadu rasulullah babu wani alaran ma da zai zo yanzu a yana karatu ya ce muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wallazi na ba wuce a ce wannan qur'ani ka gani kaga abu ne da kyau a ce sallallahu alaihi wa sallam domin Allah ya alƙawarin zai ba shi kariya a wasu shekaru a baya ai an taba samu a Masar wasu sun buga littafi Qur'ani Qur'ani wajen kwafi dubu ɗari biyar suka ƙara sallallahu alaihi wa sallam a wajen kalmar Muhammadu Rasulullah amma a lokacin malamai suka ba da fatawa sarakunan lokacin suka sa aka ɗebo Qur'anin gaba ɗaya aka kona aka ce domin an masa ƙari to ina ga wanda zai rage ko kuma ya zo ya dogaciya akwai misali a khalidina fiha ko jannatin tajri min tahtiha al-anhar wajen 34 ce al-Qur'ani idan za a yi harjinta guda ɗaya ce kawai take da ta hada al'anaru a cikin aya ta ɗari suratul tauba ita kadai inda wani zai zo karatu kawai ya ce min ta hada al'anaru duk alaran mun gurin sai sun sai da shi cewa ba haka take ba ba haka take ba saboda ne qur'ani la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfi ba zai karɓi wannan abun ba sannan kasar a kawai inda yake da as-samawati as-samawati samawati ko kuma inda yake da khalidi na fiha da khalidi na fiha abada idan ka tsara wa mai khalidi na fiha kamar ta tauba iya khalidi na fiha ne babu abadan sai ka tsara kana fara karatu tukuri yake fiha sai da kai kai biyada ba za ka yale ka ba to saboda haka wannan alƙawarin da Allah ya na kariya shi zai bayar kuma yanzu da za a tsaye da Qur'ani gaba ɗaya na duniya a je gaba ɗaya a canza musu rubutu ana da matasa ko yara in shekara tara tara wanda suna wasa da da abun wasa ana karantuwa za su ce ba haka bane saboda alƙawarin da Allah ya yi wa inna lahu lahafizu lalle mu za mu ba shi kariya saboda babu wani alƙari da Allah ya yi wa alƙawari irin alƙurani akan wannan kalmar saboda haka duk inda zaka je inda yake da kasar a duniya idan ka canja ka sa fata in dai ba wata kira'ar za ka yi ba ba za a yi da wannan ba kamar misali a nan ma nunazzilul mala'ika shuba yana biya da cewa ma tunazzilul mala'ika idan kira su ko ruwa shuba kake sai a kyale ka amma idan a hafsu ne sai a kai da kai sauran kurawu banda nafi'u da asim da suke biya da ma nunazzilul mala'ika sauran kurawu wato baqiya da suke biya da ma tunazzilul mala'ika idan kira su za ka je a kyale ka dawa da ka zo ka ce zan yi ruwaye ruwaye an wane to da ka fara za a rubuta kai an san kai dindin wasanni kuma din ma'ana ɗaya yake ne to shine inna na amna zalla dhikra wa inna lahu lahafizun lallai mu za mu ba wato muka saukar da wannan addike din kuma mu za mu ba shi kariya kamar yadda malamai suke yawan faɗa 1960 wani abu an taɓa mai haka yadda za a rusa musulmi sai a zai an tara ambassadors na duniya na kowane jakada na kowane gari an tashi ana tattaunawa wani ambassador ya yi yadda za a rusa musulmi shi da a kwashe ƙur'anin gaba ɗaya a gona wani ambassador ya tashi ya ce bai zan ba shi da hankali ba sai yau ya ce ban zan mahaukaci ba ne kai sai yau ya ce idan mun kwashe ƙur'anin nan gaba ɗaya wallahi za su dare suna da yara ƙananan da su haddace to ya za a yi tunda ka kawo matsala ka ce sai ce abin da za a yi kawai ɗaya yace mu yi kokari mu sa musu karanta alqur'anin kawai ma ana sa aiki kuma ga ake ji sannan abu na biyu yace mu fito da matan su mu nuna musu cewa eh suke shine ganda equality ko eh sannan kuma mu rika nuna musu rashin martaba na addinin nan kuma da abun buwan da suka fito sannan yace mu jefa musu wasanni ita gantar da su wannan shawarwarin da ya bayar gaba daya zai je su ba sauri suke ba gaba daya yanzu muna cikin su gaba daya wurin duka in kana so ka gane haka a wata ran a sa wasa Real Madrid da Barcelona karfe daidai lokacin tafsirin nan za ka gane kuran idan kana so ka gane haka kenan ko a saka tsakanin a wayannan su ne masu dadi manyan masu dadi kenan sai ina da ina Arsenal Arsenal da Manchester kuma dadi yake wayannan da ku sani dai Arsenal da Barcelona da Real Madrid idan aka sa shi daidai wannan lokacin a sa shi bakwai za a fara bakwai saura kwata ka gani a nan za ka gani saboda haka a can za a yi magiri kuma ita ma magiri da wuri za a yi ta don ko lokaci bai ba za a yi sauri a kai ta masu imani ne suke zuwa da alwalar su gurin sallah gurin sallah to kaga duk abubuwan da suka faɗa suna so su bi su shi bature ko bai hude long term planning ne shi baya yin abubuwa ne wai ya yanzu magani yanzu baya haka eh ya yarda da cewa ko da shi zai mutu yanzu ya yanzu su mora ba shi da matsala amma mu da biyar mu kawai ya yanzu magani yanzu to shi ne Allah madaukakin sarki yake gaya mana mu muka saukar da alqurani kuma mu za mu ba shi kariya sai Allah ya ce ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون Allah madaukakin sarki yana haƙurƙurtar da annabi alaihi salatu wassalam domin abubuwan da suke yawan gaya wa sai Allah yake masa wani kare arsalna hakika mun aiko min qablika kadinka hijiya ila awwalin shiya jam'i ne na a shiya a shiya kuma yana nufin tawaga ko wasu mutane wannan da suke bin wani tsari guda daya duk ko mai kyau ko mara kyau shine wani kada arsalna ne qabli ka hijiya ila awwalin hakika mun aiko da manzanni kafin ka a cikin wata tawaga waɗanda suke na mutanen farko amma ba wa ma ya ajihin na rasulin babu wani wato wanda wa wa ma yatihim min rasulin duk wannan tawagogin da jihohin da aka tara babu wanda wani manzo ya zo musu illa kanu bihi yatajibun ba sai sai da karkai wa izgili kowanne daga cikin yazo izgili suke wa to shi ne Allah barokacin sarki yake ne kazalika كذلك نسلكه في قلوب المجرمين Mm.
لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين Allah madaukakin sarki ya ce kazalika nasluquhu kamar haka ne muke shigar da ita yani a shirk haka wasu malamai suka fassara haka nan muke shigar da shirka fi qulubil mujrimin cikin zukatan wanda suke wato masu tsene ne masu laifi da sabawa annabawan sai Allah madaukakin sarki ya ce am la yu'minuna bi ba za su taɓa imani da wannan manzon da aka turo ba ko littafin da aka bai wa qad khalat sunnatul awwali hakika sunna ko hanya ko tsari na mutanen farko ya riga ya jude ai kada alima ma fa'ala ta'ala wato biman kaddaba rusulahu min al-halak hakika Allah madaukakin sarki ya san wato ko kai ka san abin da Allah madaukakin sarki ya aikata wa waɗanda suka karyata manzanni manzanni tun da ta wa kaifa anjallahu al-anbiya kuma yadda Allah ya tsiratar da annabawa waɗanda wato suka jude wa atba'ihim da mabiyansu fi duniya wal akhirah a duniya da lahira sai Allah ya ce ni ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون Allah madaukakin sarki yana ci gaba da bayani akan dangane da abin da ya shafi kafircin waɗannan mutane da taurin kai irin nasu da kaucewa gaskiya sai Allah yake walau fatahana da ka taka inda za mu bude musu baban da za mu bude musu ƙogogi ko wata ƙoba nuna sama'i ta sama fazallu su wuni domin zalla tana cikin kana wa aka watuwa Allah bai ce fa kanu ba ko fa asbahu duk bai faɗi wannan ba ko fa batu kaga bata idan mutum ya kwana yana wani abu kana idan yana ya kasance yana yin abu amma sai Allah ya ce fa zallu shine wanda ya wuri- ya wuri yana aiki tun zabe ke ya rana ta faɗi to sai Allah ya ce fa zallu fihi su wuni a wannan gurin ya arjuna suna shiga saman su dawo misali a bude musu ko ban sama su je su dawo inda Allah zai musu haka sai Allah ya ce la qalu wallahi sai kaji sun ce inna ma sutirat absaruna ai wawuntar da hankalin da idanun ba kai kawai wawuntar da kawai wani zai ya kai mana kulumboto ne amma ba saman bace Allah ya ce shine wannan ya arjuna ke ya arjuna wato shine ake cewa mai iradi tafiya sama shine mai iradi al isra'u shine tafiya daga wato maka zuwa baitul maqdis al mi'raj kuma daga baitul maqdis zuwa sama shine Allah ya ce ta'arujul mala'ikatu wa ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaru kaga ta'aruju suna tafiya kenan to shine Allah madaukakin sarki yace la qalu la kazi suna cewa inna ma sukirat absaruna an wato wobuntar da idanunmu ne ko tuhdirat an azirce idanunmu ne kawai ko an lullube idanunmu ne bal bari wannan zance na anu masuru qaumun masurun mu mutane ne da aka yi wasiri amma ba gaskiya bane ba saman bace shine kamar yadda mujahid yake to ai sujjat absaruna sai za su yi an toke idanunmu abdullahi da abbas yake aka zat absaruna za su yi an rike idanunmu imamu kalbi yake cewa an ya kabzaru na za su yi an makantar da idanunmu amma ba saman bace saboda tsaba taurin kai da ƙila cewar zukatan sai Allah ya ce ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين "Mm, وحفظناها من كل شيطان رجيم
mm." إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين
Allah maraukakin sarki ya ce wa laqad ja'alna fis sama'i burujan hakika mun sanya wa sama alburju tana da ma'ana guda biyu wasu malamai suna fassara shi da manazil shamsu wal qamar masaukai na rana da wata shine alburju sannan kuma yana zuwa da ma'anar wato gurin da yake babba da Allah maraukakin sarki ya ce aina ma ta kunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuke mutuwa za ta ta zo ta same ku ko da kuna cikin manyan manyan ganiyoyi katon gini ana kiransa alburj kamar yadda wato ake kiran um, Dubai a larabci za ka suna rubuta cewa Madinatul Abrar suna kiran dubai da wannan sunan saboda an ce ta a duniya ta fi kowane gari gulbi daban-daban wanda za ga gurare daban-daban na shakatawa towers ta fi ko'ina a duniya to suna kiranta madinatul abrat to sai Allah madaukakin sarki ce wala qad ja'alna fi sama'i burujan mun sanya wa sama buruj madaukai na rana da wata wa zayyana ha sannan muka kawata ta linnazuri daga masu kallo duk wanda ya kalli sama ya san kyanta ya kai kyau to ba za ka gane haka ba sai ka je garin da ba wuta kamar ƙauyuka sai ka kawai Allah ya mata ado da wasu taurari masu yawa kawai ka rika kallon sama ba wani wani nishadi za ka rika ji sai Allah ya ce wa hafizna bayan mun mata wannan sai muka kare ta muka tsare ta min kulli daga dukkan kowanne shaytani wazi shi dan wanda yake la'ananne wanda yake mani zanci ga rahamar Allah abin jifa shine rajim duk da za mu zo nan gaba sati mai zuwa mu ji me bambancin shaytan da iblis domin zai kawo mana magana iblis a ayoyin gaba sai magana akan iblis me bambanci tsakanin ke dan da iblis kamar yadda wasu ba da suke tattauna to Allah ya ce wa hafizna za mu kare kuma mun kare ta ita sama can da yake wa zayyana a zamiri ya udu ila sama ko nan walakan ja'alna fi sama'i burujan wa zayyana a zamiri ya udu ilaiha ita as-sama'u lin naziri sai ce wa hafizna ita ma zamiri ya udu ila sama zamirin yana koma zuwa ga sama mun kare da min kulli shaytani da kowane irin shaytani kowane iri rajimi wanda yake wato abin jifa wanda yayi aka kane zan tafi zuwa ga Allah wato garama ubangiji mara hukuncin ina da wata tambaya na amma ba za ka ƙara ta aya musamman ɗan kimiyya ka yanke tambaya ce da ni zan yi idan muka gama gama ayoyi tare da wala abda wadanna haka biya sai Allah ya ce illa man taraka sama to tunda ya biya tambaye yanzu za ta zo sai wanda man taraka sama ya tato ji fa atba'ahu sai atba'ahu shihabun mubin sai wani wato tauraro mai aman wuta ya biyo shi kuma ya rike shi ne atba'ahu domin akwai bambanci a larabci tabi'a da atba'a tabi'a za a iya cewa tabi'a fulanun fulanan wani ya buwa amma zai iya yiwa bai same shi ba amma idan aka ce atba'ahu to ya ji ya rike ya ji ya same shi ne atba'a fulanun fulanan to ya rike shi shine bambancin sa a larabci wancan rubai wannan sulati saboda haka to anan Allah ya ce illa man taraka sama sai wanda ya sato ji ba atba'ahu shihabu shi ma da ya sato din sai wani tauraro bai aman wuta wanda yake mabayyani ya zo da shi sai ya tadi domin Allah ya ce atba'u ba fa tabi'u ya mun mubin mubin ba sai ya tadi to tambaya anan annabi ne zaka wata ya ga ya mana hadisi cewa idan wato da aljanu suna iya keta ta gaba ta daya su satoji suna iya ketawa saboda haka daga baya sai Allah madaukakin sarki sai ya sa wato wato makari fa wanna kunna la qawlu min ha maqaida lissamai fa man yattami al-ana yajillahu shihaba rasada da kan suke fada cewa muna zuwa mu zauna mai jaku domin Allah madaukakin sarki da abin da zai faru sai ya tattauna da mala'iku waɗanda suke mukarrabai mafi kusa da shi idan ya gaya musu kuma sai su sanar da sauran dan sun tambaye su ma za qala rabbukum qalu qalu khaira sai su gaya musu cewa Allah ya ce kaza to suna ta kowa ta man duniya sai su tattauna to anan su kuma shedanu sai su rika hawa ɗaya bayan ɗaya don su sato wannan wannan magana shi da annabi ya gaya mana cewa da sun sato bayan an hana su kenan ratsawa sama ta ɗaya ko ta biyu ko ta uku da suke ratsawa to sai su sako saman duniya idan suka sako saman duniya suna tattauna sai su wayannan allurin su rika hawa ɗaya bayan ɗaya ɗaya kan da ya kama tsari dan su taso wannan magana to sai Allah ya turo da mala'ika shine Allah yake cewa ke haba rasa dadin sai a aiko musu da tauraro bi aban wuta sai ta rotsa wanda ya fara taso maganar nan na saba a ayoyin da muke biya an tabbatar mana da cewa sai an tarwatsa su shi wanda ya taso domin da ya taso magana tana ne zai ta kawane kasanta to wanda za su sha ne suke zuwa su san wa bokaye amma wanda suka sato na farko kini dai Allah ya gaya mana ya gama da su domin wannan tauraron da ya aman wuta sai ya kona to tambayar a nan biyu da shi Allah ya gaya mana cewa wannan saman duniya kuma mun yadda saman duniya ce ba wai sama ta ɗaya bace domin an mutu kariya ba ta biyu ba ba ta uku ba to abin tambaya shi ne wai a a duniyar wata da ake zuwa wata duniya ce kai ma kana ciki kai ma dan jogara bi shi ne wata duniya ce domin Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa wa kazalika ja'alna wato fi kulli ummatin a wanda Allah madaukakin sarki ke faɗa a cikin ana ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinni ko shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd az-zukhruf al-qawli ghurura to Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan dangane da wato shedanin ba iya nan aljanu aka tsaya ba har na mutane to abin tambaya har yanzu ni ina da tambaya scientifically idan an tafi duniyar wata wata duniya ake zuwa wannan tambaya ce na san akwai wata yanayin injiniya wala ana jira nan za mu tattauna da shi daga baya amma ina da tambaya nan domin malam shi iya yi wasu bayanai da yawa a cikin abuwa ulbayan wanda sai wato sai an samu dalilai da yawa da za su iya nuna cewa duniyar wata ake zuwa idan kuma duniyar wata ce wace zan ba da hukunci da sauran ayoyin da ya bayar amma dai mun ba da jin amsa scientist din mu da muke da zuwa nan su za su zo su ba mu amsa ko kuma ba su ba da amsa a nan ba ni ina buƙatar a wayar mun da kai in ya zo suka gaya mun ni kuma zan gaya musu ayoyin da suka bani iskali na cewa ban yadda ba ba za ka ƙara haya ɗaya watakila tunda suna jigiya da Allah madaukakin sarki yake cewa cikin surat rahman wa anna lamasna sama'a fa wajadnaha a wannan suratul jin kenan fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa tuhuba wala janu ne ke faɗa mun nufaci sama sai muka same ta cewa an ba ta dakaru na mala'iku masu tsananin ƙarfi da kuma kowane yana rike da wannan kibiyar tauraro ya ban wuta wannan yana nan dan kuma sai Allah madaukakin sarki ya ce yursalu alai kuma shuwazun min nar a ya makar jinni wal insi haji kun ji kalubalen nawa na ma fara faɗa abu da tun yanzu ya ba kira jinni wal insi ya ku taron mutane da aljanu in istana'atum in har kuna da iko an tanfuzu min aqdari samawati wal ardi ku teta wato wayannan sasannin na sama da kasa fanfudu Allah yake ku ku teto din kete la tanfuzuna ba ku isa ba illa bi sultan to masu cewa nan ku zabe ka je Allah ya illa bi sultan to kalubalen da zai imamul qurtubi da sauran malamai suke shi in suke mutu sai suke ce sai Allah yake rutalu alaikum ma tuwazun billahi ka ce to din ko ka ce to za a yi muku aban wuta wa nuhatu da wato narkakken karfe shi za a watsa muku bala tantaturan ba za ku taba nasara ba to ni shine iskari na shine iskari inji ne haka ne yawa a geology ne kaga ya mun tunda muna tare saboda haka wannan gine wato akwai iskali sosai wanda ni kaina wallahi na kasa samun gamsuwa dangane da ana gaya mana cewa za an harba kumbo an tafi duniyar sama kaza kaza ko da sauransu to amma wannan ayar tana nan kun san illa inda take kamar yadda muke tattauna da wasu masu fahimtar addini da kuma fahimtar wato kimiyya wanda za ga masu hankali idan aka tashi tattaura sai su gaya ba kun san akwai wanda ya tashi yana so tabbatar da kimiyya alkurani ya rike alkurani kankanci misali da yazo yana so tabbatar da kama da karafa a cikin alkurani sai wani lissafi ya buga ya kuma buga da ya buga lissafi ya irin sa abaja da hawa da da su ya buga kuma scientist ne da ya tashi yin wanne ya buga tunda yana dan ilimi a wancan harkar sai ya buga sai ya ai ta yi daidai ma da lissafin da aka yana so ya tabbatar da kimiyyar wai ga kimiyyar sa ta alkur'ani Qur'ani ya zo yana gaskata kimiyyarsa ba wai kimiyyar ce ta gaskata alqur'ani ba shine problem din Qur'ani yana gaskata mai kimiyya da ya tashi lissafin ya buga ya buga ya faro daga Fatiha yana zuwa kan suratul hadid to nan nan ne Allah ya ce wa anzalna al-hadida fihi ba'dun shadidun da ya zo kan nan gurin sai ga lissafin bai cika ba sai removing suratul Fatiha da ya cire ta sai fara daga bakara ya fara yana zuwa sai ga ya bashi daidai accurately zai ta watan fatiha introduction ce banda ita kaga wannan illa ce saboda yana so ya cimma abin da yake zai ta fatiha is an introduction saboda haka banda ita to kaga shine illolin da muke fama da su gida always kamar da ake faɗa idan mutum ya karanta kimiyya za ka yi mar amfani amma yanzu yana da ilimi gwargwado na addini amma dai wannan kalubale na san da yawa wasu za mu tattauna da su idan muka tattauna na na yi bayani daga baya amma dai wannan shine ikkalata to sai Allah madaukakin sarki yake illa bani taraka sama sai wanda ya taso ji ba asba'ahu shihabun mubin sannan kuma wani tauraro shine shihab mabayyani ya biyo shi a bayan shi sai Allah yake wala ba والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل شيء موجود Allah madaukakin sarki yace wal arda haka ne ita ba kasa madadnaha mu muka kimfada ta shine madadnaha ba wai a dunkule muka bata wanje Allah madaukakin sarki wa alƙaina biya rawasiya sannan muka jefa mata manya-manyan duwatsu wa ambatna biya muka rika tsirarwa daga cikin ƙasar min kulli shay'in kowane nau'in wani abu mawzun wanda yake a kididdige abun aunawa Allah ya san cewa wato geron da zai fito a gona kaza guda kaza ne shine mawzun ya san cewa mangwaron da zai fito a gona kaza guda kaza ne ya san cewa kaza da zai faru guri kaza duka shine kaidin mawdu babu wani wanda ya isa duniya ya gaya ma wannan cewa ana wato kwallon mangwaro guda kaza ne zai fito a gonan nan da ya shuka babu amma Allah wani kwakin sarki ya san guda nawa za a sha ya san guda nawa ne wato za su lalace ya san guda nawa ne wato um, ba za su lalace ba duka ubangiji ya san wannan to shi ne min kulli shay kowane abu da ka sani da wanda baka sani ba mawdu ne abun aunawa ne a gurin Allah madaukakin sarki sai yake ne waja'alna lakum fiha وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين Allah madaukakin sarki yace waja'alna lakum fiha ma'ayi sannan a doran kasar muka sanya muku ma'ayi ababan rayuwa wa man lakum lahu da waɗanda ba ku ne bi raziki na kuke azurta su ba za ga abubuwa da yawa wanda arzikin su baya hannunka saboda haka ubangiji shi ya sanya su a bankasa za ga abubuwa da yawa yanzu a daji ba wanda yake ba su abinci amma suna nan sa hayyafa su hadin ta taba kunna suna da shi lattum lahu bi raziki hatta abubuwan da kake kiwatawa latta lahum bi raziki ga su ne kai kake kiwata su amma arzikin su yana hannun ubangijin da ya halice ka ya halice su sai Allah ya ce وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم Allah madaukakin sarki yace wa in min shay'in ay wa ma min shay'in babu wani abu illa inda na face yana wajen mu khaza'inu taskar satar a gurin mu Allah ya ce wa ma ni naziru kuma ba ma saukar da kowane abu da ka sani da wanda baka sani ba illa bi qadarin fa sai abu ta gwargwado ma'lumin sananni ruwan saman da zai sauka a damunan nan kin kafin a duniyar Allah ya san cewa wato wato ni tare wani zai sauka Allah ya sani tun daga kasancewar sai yana milimita har zuwa litar Allah ya san nawa ne zai sauka to shine Allah ya barkatun sarki yake ne وأرسلنا الرياح وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له وما أنتم له بخازنين Allah ya ce wa arsalna riyaha mu ne kuma muka aiko da iska a wata kira wa arsalna riha domin nan a riyaha jami'i ne na iska sai ka ce jam- dangin iska ko ko yana da jami'i iska tana da jami'i iskokai ya aljanu kenan mala ari eh in ka ce iskokai ya zama aljanu mutanen boye kenan saboda haka iska sai ya ce dangin iska in dai wannan ya sarki an gane ko wa arsalan riya Allah ya ce ka ba za ka ce Allah ya aiko da iskokai ba Allah ya aiko da iska da dangoginta to shine lawaqiha wannan lawaqiha fasara biyu suke domin shi ma jam'i ne Allah yake mun aiko da iska lawaqiha wacce take dauke da ruwan sama ta rahama kenan shi da ta shine arihul aqim bakarari ya iska da zara Allah ya aiko da rihul aqim wannan bakarari ya iska dama azaba za yi domin Allah ya ce ma ta zaru min kayin atat alaihi illa ja'alatu karami ita da ta zo gaba ɗaya duk komai kai ba ma mutane ba duk abin da yake garin sai ta rusa shi bakarari ya iska kenan to shi ne Allah madaukakin sarki yake lawaki shi ne iskar da take dauke da rama wacce ta dauke da girgije na ruwa ita ce lawaki wasu malamai suka ce a'a ita ce iskar da take daukar wato wanda ake pollination ko wacce take daukar iri daga wannan gurin ta mai da shi wani guri eh daga wannan gurin ta mai da shi wani guri ta kai wata bujiyar domin a samu wato ɗaya shine lawaki to shine Allah yake fa anzalna minas sama'i ma'an sannan muka saukar da ruwa daga sama fa asqayna kumuhu sannan wato muka muka shayar da koshi asqayna kumuhi asqayna kumuhu asalin fi'ilin wato asqali kaga rubai ne ko sulati sun rubai domin saka shine sulatin ko saka yasi shine sulatin amma asqayna kumuhu wato shi rubayi ne fa askaina kumu domin wato ya zo da dalatin ma alqur'ani sai ce fa askaina kumu muka tayar da ku ji wannan ruwan wa ma antum lahu bi qadiri ba kuma ku ne masu kaskance shi ba misali idan aka yi ruwan sama yanzu ai wani masu tara suna tara wani yana fada kogi wani ya kaza wani ya ba wata hanyar da ba sani ba to wancan da zai tafi wani gurare da wanda ba wanda ya san inda yayi wa yake kaskance shi Allah to shine Allah ya ce ma antum lahu bikadiri ko da dai ba ku kuke tantance sauran ruwan da ba ku amfana da shi ba sai Allah yake wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu alwarithun Allah madaukakin sarki yace lalle mu mu ne waɗanda nuhuyi muke rayawa wani mutu kuma muke kajewa wa nahnu alwarithun kuma mu ne masu gaji komai saboda haka akwai lokacin da Allah madaukakin sarki zai ɗauki ran kowa gaba ɗaya har yayi tambaya cewa a doron ƙasa wane ne ya rage babu saboda haka Allah madaukakin sarki shi ya raya kowa to yanzu ya gaje abubuwan da duk dama ya mallaka wa kowa shine wala alwarithu sai Allah ya ce ne ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين Allah madaukakin sarki yace wa laqad alimna almustaqdimina minkum hakika mun san waɗanda ke wato magabata daga cikin ku wa laqad alimna almustaqdimina kuma hakika mun san wanda za su zo daga bayan ku fasara wajen shi da ko biyar malamai suka yi akan wannan aya wa laqad alimna almustaqdimina minkum hakika mun san waɗanda suka zo kafin ku wa laqad alimna almustaqdimin hakika mun san kuma wanda suka za su zo bayan ku daya wala kada alimna almustaqdimin binku hakika mun zaman da suke na gaba gaba daga cikin ku lokacin da musulunci ya zo hakika mun zaman da suke jinkiri sai daga baya suka shiga musulunci wala kada alimna almustaqdimin binku hakika mun san wadanda idan ayyukan alkhairi suka zo da wuri suke saurin zuwa kafin kowa ya je sun je wala kada alimna almustaqdimin hakika mun zaman da suke na kwanako sai an ga wasi an cinye komai suke zuwa wala kada alimna almustaqdimin minkum wata ruwaya da wata ibnu abbas abdullahi abbas yace hakika mun san masu zuwa tsawon gaba da wuri wala kada alimna almutaqin hakika mun san masu tsayawa a baya domin lokacin annabi alaihi salatu wasallam yace dalili shine masallaci annabi maza da mata ne to munafikai sai su yin alwala da wuri saboda tsawon kaji idan an zo rukuri su rika mata tana to sai Allah ya ce hakika mun san masu zuwa da wuri mun san kuma masu lauko-lauko domin a lokacin a masallacin ko irin labulan nan ba a sawa ko wani abu da zai kare kawai tsawon shi ne annabi ya ce mafi alkhairin tsawon maza shi ne na gaba mafi shirin sa shine na wato na maza shine na ƙarshe mafi alkhairin sahun mata shine na baya mafi sharrin da shine ne domin kaga su ne kusa da kusa to su munafikai an je akwai wani dama yana son wata kawai zai rika leka ta sanar sai an yi rukuyi sai Allah ya ce hakika mun san wannan to inda iskali yake inda iskali yake ba da suka ce a yaya da makiya ce kuma ba fara sallah ba sai a madina idan ka kawo wannan malamin abin abbas ne ya kawo wannan wato ruwaya sai malamin tafsiri suka ce babu iskali suka ce akwai ayoyin da mata karara nuzuluhu kamar wato fatiha ba sau ɗaya ta sauka ba ta sauka a maka ta sauka a madina fatiha kamar falaki da nan sun sauka a maka sun sauka a madina an gane ko to saboda haka sai mata karar nuzulu kamar yadda wato imam suyudi ya kawo a cikin al-iskan wato bi ulumul qur'an sai suka ce amsa kenan da za a bayar da za a ba su na cewa wato dangane da cewa a maka ta sauka saboda haka babu da matsala ba ta kararar nuzulu kuma ba zai hana a kira surar makiya ba domin ana samun irin wannan to amsa da suka bayan kenan shine wala kada alimna mustaqdimina minkum wala kada alimna mustaqdimin wato Allah da ba zai na da wata fahimta daban yace al mustaqdimuna kullu man halaka min ladun adam alaihi salam duk wanda ya halaka tun daga zamanin annabi adam alaihi salam Allah ya san su duk wanda ya mutu kenan والمتاكلون هو من حيا ومن سياتي الى يوم القيامه wanda ya rayu nan gaba kuma zai mutu nan gaba Allah ya san da su su ma har zuwa ranar alkiyama kamar yadda ikrima da mujahid da zahab da qatada duk suna da wato irin wannan magana shine wala kada alimna mustaqdimina minkum wala kada alimna mutaakhirin ina ga kamar mun zo kan dare ko la kada kana kana da insani zaka tashi ko sura ya dai karasa wa inna rabbaka wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun alim Allah madaukakin sarki yace wa inna rabbaka lallai ubangijinka su wayannan mutanen da ake magana akan su ana magana tun daga wato zamanin annabi Adam har zuwa wato karshen al'umma Allah yace inna rabbaka lallai ubangijinka huwa yahshuruhum gaba ɗaya gidan tashi su innahu hakimun lallai ubangiji madaukakin sarki hakimun mai hikima ne alimun kuma masani abubuwan da muka fara daidai Allah ya bamu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya yaje mana akwai wani bawan Allah karin manta yana buƙatar addu'o'in mu lallai a saka shi zai aurar da yarsa yace to abubuwa har yanzu ba su tabbata ba dangane da abubuwan da za a yi mata na al'ada da muka dora wa kanmu na wanda za a yi mata na aure to ya kamata mu sai addu'a muna fata Allah madaukakin sarki ya baki iko da kuma ya sare masa abin da za a yi wato za a yi mata kayan daki da sauran abubuwa muna fata Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙa masa ya sauƙaƙa masa zuciyarsa ya kuma wato kawo masa hanya mafi sauki na'am eh na'am me malam malam abu ne zaka ce eh tambaya ce da kai sai zafi mai zuwa dan geography ne kai ma ko eh ga kanan ga wai malai da zuwa nan kuna nan zafi mai zuwa za ku yi mutu na'am eh eh yau to kaga tambayar ta shafi yan geography kenan eh kuna ji ai ko eh ya a ba malam bane geographer ko kuna ji ya rayuwar za ta kasance a da za ka ce Duk dai magana dai kuke yi, ai ba mu kan karkare ta ba muna jiran wannan ni ma ina jiran tsarin bayani. Ba fahimta da ku, ina jiran wata kila da ina kan wata fahimta. Amma yanzu na sauka, nake jiran ƙara jin wani bayani wata kila in na ji ma zan iya sauka. shi ne abin da nake jira yau wannan shi ne wallahi wani mutum ana alaihi tukula na eh kuma zai jira eh duk ɗan sayin ya jira eh duk ɗan sayin ya jira da biya ke eh ɗan art ne ba ruwan barzu da yan abin nan ba da su muke ba da yan sayin su muke wallahu alam abubuwan da muka faɗa ne dai Allah ya babu ladan da akwai masu jarabawa Oke kwarai kuwa akwai satin da ya wuce aka ce a ba da tallafi iyayen masallaci suka ce lallai a yi wa 'yan uwa godiya ko da ba ya godiya wani dai Allah ya gode an gaba yawwa an samu wajen a ranar kawai zama ɗaya dubu bakwai da ɗari hudu da wani wajen ka ba ba abin da ya kamata a yi ne ila ya kawo kansa wanda ya sa ko ya Allah ya masa Allah da sarki ya ƙara ba ku iko da zuciya da taimaka wa ina kowace da suna yin shawa muna fara fara kare mu da ba duk masu fata da Allah